ya wajaba jama'a su gane waɗannan abubuwan takarda ce zaka rubuta wasiƙa zaka rubuta kaza zaka rubuta shine duk irin waɗannan abubuwan na manzon Allah ya fi ba mu ce na wane kafirci ko a'a aka ce ai yadda dai manzon Allah ya fi wane ai magana shi ma ta fi ta wane ko da sarkin fada da sarki na gari wa ya fi wani amma duk ba sarakuna ba ne to da shak wane da annabi wane yadda darajar ta bambanta haka maganar annabi wane ta fi ta shak wane in ma fa in ma fa kuna da dalili akan maganar shak wane daidai ce fa ko Allah ya karba ta annabi ko akwai garanti ɗari bisa ɗari daidai ce kuma Allah ya karba to sai ka riƙe ta limamin juma'a ne kai limamin idi ne kai limami ne na sallar roƙon ruwa duk abubuwan nan da malaman fiqh suka ce kuskure ne da suka ce in aka zo sallar roƙon ruwa sai a fara da istighfari in aka zo sallar idi a fara da kabbarbari duk waɗannan bidiyo'i ne je ka karanta majmu'ul fatawal kubra karanta littafin ainihin fiqh sunna abinda aka ce tabbataccen haƙiƙa shine wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a ne ka hau mimbari liman ranar idi ne liman kaka fara da Allahu akbar Allahu akbar a sai ka fara da innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina sannan hudubar idi kuma kwaya daya fa ake yi hudubar idi bid'a ne da ake yin biyu hudubar idi kwaya daya ake yi hudubar juma'a ce ake yin kwaya biyu amma hudubar idi kwaya ɗaya gyal aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu ta malamai ce ku karanta fiqh sunna kun san malamai su ma sai su dan ƙara nasu dan su samu shiga ta wa kana salafu yaftatihuna biha khutabihim khutabahum aka ce ainihin salaf malaman farko sun kasance suna bude jawabinsu duk jawabin da za su yi da wannan suke budewa fi durusihim a wajen darussansu ne wa kutubihim da wajen littattafansu karanta littafan shi abin nan ibnu taymiya ka gani kana karatun littafin ibnu taymiya sai ka ga galibin littafan shi da wannan khutbatul haja yake farawa jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko malam muhammad nasiruddin al-albani babban malami yace wali fiha risalatul latifa jama'atu fiha turuqa hadithiha wa alfaziha ni kaina ina da littafi ɗan ƙarami wanda na tattaro hanyoyin hadisan wannan hutuba da kuma lafuzzanta wa zakartu fiha fawaida ta tanasabu ma'a mawdu'iha sai kuma na rinka faɗin fa'idoji waɗanda suke da alaka da ainihin maudu'in menene hutuba take karantarwa sai ce ga fa'ida kaza ga fa'ida kaza lafuzzan nan da basu inganta ba kuma ya ta kawo maka su yana bayyana maka wannan lafazin bai inganta ba wane ne ya ruwaito shi ka ji rashin ingancin shi ka ji dalili duba littafi kaza wannan lafazin ƙari ne ma gaba ɗaya bai da asali gashi wannan kaza haka ake yin aikin nan jama'a saboda annabi ya karantar da mutane sai wasu da zangayi da san iyawa suka yi ta ƙari yanzu kamar khutuba abin nan addu'ar da ake yin an yi da kiran sallah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حق النبي يكرن ترتنا تكين بخاري to nan da nan kuma malamai su ma sai suka kakkara nasu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wad-darajata ar-rafi'a wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad ka gani malamai su ma sai suka ƙara nasu wa darajatun rafi'a mudarrajatun fil hadith kalmar darajatun rafi'a din nan daraja ta aka shigar da ita aka a hadisi laysa laha aslun mun gane wannan wa ba'athu maqaman ma'mudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ada riwayar baihaqi ce da isnadi wanda yake shazi bai inganta ba ko munkari ka karanta littafin takhrijin hadisan littafin ainihin amal yawm wal laila na al-imam al-nasa'i da kuma littafin irwaul ghalil da littafin ainihin tuhfa na ainihin al-ahwazi tuhfatul ahwazi na malam muhammad mubarak fori za ka ga gamsassun bayanai sannan karanta littafin ibnu taimiya wato ainihin ka'idatul jalila fi tawassul wal wasila tare da hakikin babban malamin hadisi daga jami'ar islamiyya ad-doktor rabi'u abdul hadi al-madkhali jama'ar musulmi mun ji wannan mun gane da kyau ko to haka fa ake bi a tace tsaba da tsakuwa daga yadda annabi ya sai mutane suka kakkara suka shishigar da nasu sai malaman hadisi suke ba mu yadda ba to su malaman hadisi asalin abin da ya ja musu bakin jini kenan ba wani malamin hadisi sai ka je ka same shi yafi kowa bakin jini a ƙauyen su yafi kowa bakin jini a garin su imamul bukhari fa wallahi azim lokacin da ya rubuta littafin nan nashi bukhari fa tun daga san da ya rubuta littafin bai zauna lafiya ba har ya mutu mahasadan malamai ne sarakuna ne ƙarshe sai aka je to jahili wato duk in aka ce maka jahili ina ganin zagin duniya an gama maka sai dai in akwai wanda ya fi haka a lahira ku an dai aka ce maka kai jahili ne kasgi to an gama da kai mun gane wannan da kyau domin jahilai aka je aka ce wai bukhari wai ba mu'tazale ne kuma a cikin bukhari sai ka ga kitabun raddi alal mu'tazila raddi ga mu'tazilawa bukhari yana raddi ga mu'tazilawa kuma an ce bukhari kuma ba mu'tazale ne ga littafin khalqu af'alil ibad raddi ne ga mu'tazilawa amma da yake jahilai din kakku ne akwati ne kawai sai aka ce musu ai ba mu'tazali ne shikenan sai aka tsane shi kuma matsalar yadda ta faru lokacin da ya rubuta littafin ne sai sarkin garin ya aiko ala gafarta malam ka zo gidana ka tara ni da ƴaƴana da jama'a ta ka karantar da mu sai bukhari ya rubuta mishi zuwa ga yallabai bayan gaisuwa ka sani da cewa ilimi bin shi ake baya bi to tun daga lokacin sai aka hada da sarakunan fada ne ka san ba inda ake gulma a duniya kamar fada gulma qur'ani ne ya ishara akai kaje ka karanta kissa suleiman gulman aka ce fada magulmaci annamimin aka ce tsohon ba fada to duk gulma ta gama kariya daga nan saboda haka nan da nan sai aka hada annamimanci aka ce ai ga yadda za a ce aka yi ta yada wa jahilai karshe bukhari fitina da ya samu kanshi akai kenan karshe sai samrakan da ya je zauna a nan ya rasu kabarin shi yana nan a garin samarkand al'imamin nasa'i da aka hada shi da jahilai suka bi shi su ne mai atire da ya kwashe da gudu wallahi sai dai gawa shi aka je aka samu wasu faratunan shi sun fara fita kumbar shi farcen shi ya fara fita saboda azabar gudu da haki kawai aka same shi cikin yashi ya faɗi ya mutu al'imamin nasa'i da kake cewa rawahun nasa'i din nan al'imamu ahmad bin hambali wa'azi ya ce qur'ani magana allah ne ashe lokacin an samu malaman bid'a sun daure gwamnatin bid'a gindi sun ce ai qur'ani ba magana Allah bane fassarar magana Allah ne misalin abin da suke nufi kamar Obasanjo in yi turanci jawabi na ƙasa gaba daya in ka je gidan rediyon Najeriya na Kaduna wannan magana ta Obasanjo sai a fassara ta da Hausa wannan magana ta turanci da Obasanjo in ka tafi gidan rediyon Enugu sai a fassara ta da Inyamuranci wannan magana ta Obasanjo da ya da turanci in ka je gidan rediyon Ibadan sai a fassara ta da Yarabanci to yanzu sai zama hausan nan da wannan ya zo yana karantawa ya ce obasanjo ya ce ya ku 'yan najeriya bayan gaisuwa haka obasanjo ce ma'anar magana shi kenan ko to haka sai suka ce to ƙur'anin nan ba allah ne ya ce inna a atsaina ka ba wata magana ce allah ya faɗa wadda ba za a iya gane ma'anarta ba shine sai aka fassara mana haka to sai imamu ahmad ya ce duk wanda ya ce ƙur'ani ba magana allah ba ne ya zama kafiri duk wanda ya ce ni ba ni da ta cewa ni ba zan ce ba magana Allah ba ne ni ba zan ce magana Allah ba ne ya ce wannan ma'ar ne ne ya ce sai dai ka ce ƙur'ani magana Allah ne ku karanta kitabu sunna kitabu sunna na al'imamu Ahmad da na ɗan shi Abdullahi jama'ar musulmi mun gane ka kuma karanta al-fiqhul akbar na al'imamu Abu Hanifa to haka wannan magana da ya faɗi to sai aka je aka kamo shi saboda wulakanci tun daga garinsu kama a ce tun daga sokoto a ce a kai ka abuja a mangalar jaki kuma su biyu aka ɗaura su a jikin jaki ɗaya aka ɗaure su fam wannan gefen wannan mangala wannan gefen wannan mangala aka ba ka ɗaure su aka tafi da su lokacin suna matasa kafin a isa zuwa ainihin inda fadar gwamnati take shi ɗayan ya rasu imamu ahmad ya je aka ce kai ne kake wa'azi kana cewa qur'ani magana allah ne ya ce iyi aka da kai aka saka shi a kurkuku aka yi mai azaba da wulakanci ka duba karatu irin na imamu ahmad da ni da kai da kake ji na ba mu taba ganin malami a duniya irin imamu ahmad ba kana dai ganin shakwa ne shakwa ne shakwa ne sayyidiwa ne wallahi karatunsu bai kai imamu ahmad ko miskalar zarratin imamu ahmad shi kadai ya rubuta kitabul musnad fa littafin da kusan duk wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai ya komo yana cikin wannan littafin shi yasa ya zaunar da dan shi abdullahi ya ce ka haddace littafin nan nan gaba wanda ya iya littafin nan zai zama babban mutum a duniya littafi ne kwatankwacin hadisai miliyan a ciki aka ce imamu ahmad ya haddace hadisi akan shi miliyan daya alfu alfi hadis hadisan annabi asare da sauransu ga sunan karanta farko farkon subulus salam amma ka duba wulakancin da aka je aka yi mishi amma wallahi bai raya ba bai canza ba aka fito da shi wata ran aka dakai aka wulakanta shi gaban jama'a aka daki imamun shafi'i shi ma aka wulakanta shi aka ce ba dai kun ce qur'ani magana Allah bane suka ce eh to aka kira taron yan jaridu ne menene to a zo yau za a yi maganar ƙarshe kuna nan akan bakanku imamu ahmad ya ce ina nan akan bakata aka ce baka da ku bane ku koma da shi kurkuku imamu shafi aka kira shi kaifa sai ce ni ina da magana sai daga hannu ya ce a taura injila littattafan takaddun da aka sauka wa ibrahim din nan da zabura da alkur'ani sai ce hadhihi khamsa waɗannan biyar kulluha makhluqa dukkansu halitta ne halittu ne an halitta su ne to tauriya yayi tauriya ita ce hikima su sai suka ɗauka yanzu ba ma ƙur'ani ba ya da ku komai ma da Allah ya saukar ma gaba ɗaya ba magana Allah ba ne ya da ku sai suka ce ka ƙuru Allah ya sauka amma shi abin da yake nufi hadhihil khamsa waɗannan yatsu biyar to dukkansu halitta ne shikenan sai zauna ai koma gida ana kwana ana tashi sai wannan azalimin sarki sai ya mutu shi yasa muka ce ku je ku yi ta da'awa a polytechnic ne state poly ne federal poly ne a university ne college of education saka ku yi ta da'awa ya'yan sarakuna ne ya'yan arna ne ya'yan musulmi ku yi ta da'awa ku yi ta faɗan sunna duk gwagwarmayar da za a yi ku ne mss ku ne society kaza duk yadda za a yi ku yi da'awa ana nan a hakan nan kuna nan kuna da'awan nan tana aiki ashe wannan da'awar ta shiga gidan sarki bai sani ba waye ga intanet ashe ɗan sarkin nan yana bin aƙida imamu ahmad amma a ɓoye ana sarki na mutuwa sai aka ɗauko ɗan aka naɗa shikenan sai ya ce a fito da imamu ahmad aka fito da shi ya ba shi haƙuri ya sallame shi bayan kwana biyu sai ga imamu shafi'i ya zo gaida ainihin almajirin shi don ahmad bin hanbali almajirin shi ya zo gaida shi to algafata malam an fito to mun zo barka ya ce kai da Allah ai baka burge ni ba don da aka ce yana sallama sai ya ce ba zai fito ba sai da imamu shafi'i ma giya ya gama shi da Allah sannan ya fito ya ce ka bani kunya shafi'i ban taba tunanin cewa duka zai sa ka canza ba kaɗan yi dabara ya ce kai ahmad ka duba kai mai nagarta ne ni ga yadda nake jalau-jalau haka sai su make ne abin nan ba zan iya ba kuma Allah ya ce illa an tattaku minhum tuqa sai in kun ji tsoron su to ya ce shine na dan kauce kaɗan haka ya ce kai ai dai kai dai ba kai ta maza ba ya ce duk 'yan jaridan duniya kowa yana jiran ka faɗa a rubuta kuma ka sallama ya ce to ai kowa ya gane abin da na yi ba zan iya ba ne al'amarin zalunci ya yi yawa jama'a mun gane wannan da kyau ko ana nan kuma sai ran nan sai sarki ya aiko da kuɗi ga su nan wazo biya ne kwandalaye ne dirhami ne pound sterling ne daloli ne tikitin jirgi ne za a je umara da malam shi kenan fa imamu ahmad ya ce wannan me aka ce ai yallaɓai ne ya aiko maka wai a ɗan cikaji haka a ɗan gyagije wahalar da aka ce sai ce hazihi a min tilka ya ce wannan bala'in kuma to ya fi wancan da muka baro a ce gwamnati tana baka kana amshe ai kuma bakinka ba zai jawabi ba ya ce to wannan bala'in ya fi wanda muka fito gwamnati je gidan kurkuku kai ta cin duka daga zo kana kwance cikin AC gwamnati na aiko maka da kuɗi kana ci wallahi baka da bakin magana gwamnati ta sai maka gida gwamnati ta sai maka mota gwamnati ta yi maka tikiti gwamnati ta yi maka aure gwamnati ta yi maka masallaci gwamnati ta yi maka makaranta haba malam dole ka zo an ce yalla bai yau zai zo wurin maulidi sai ka je kana ta'awili to ai dai malamai sun ce maka ruhi ne maulidi waye ce kai maka ruhin ba ku kuka ce maka ruhin ba kyau ba jiya saboda kawai ka ci jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to imamu ahmad bin hanbali kenan ku je ku karanta littafin siyaru a alamin nubala da kuma littafin tarihu madinati dimashq na al'imamu ibn asakir ad-dimashqi allah ya gafarta musu saboda haka ainihin sai malam ya ce ya fitar da fa'idoji game da wannan littafi wa qattu bi qariban ya ce ba da daɗe wannan ba an buga wannan littafi ala nafaqati jam'iyyati tamaddunil islami a ƙarƙashin ainihin wato ɗaukan nauyin ƙungiyar tamaddunul islami wata ƙungiya ce ta musulunci wadda ita kaɗai abin da take ƙoƙarin yaɗawa sunna sunna ta gaskiya sai yanzu suna da jaridu suna da mujallu sai suka fara ɗibo wasu hadisai da malam muhammad nasiru dinar albani yake fitarwa a cikin silsilar da'ifa sai suna bugawa a mujallarsu sai al'amari daga nan ne aka fara sanin muhammad nasiru dinar albani yana takhrijin hadisai yana bayyana waɗanda ba su inganta ba sai aka fara aiko da shawarwari cewa ya kamata ya tattara ya zama littafi to asalin littafin silsilar da'ifa da sahiha kenan gaci ita ce ainihin wato jam'iyyatu tamaddunil islami mun gane wannan da kyau ko bi dimashq wadda take kasar dimashq damascus kasar syria kenan summa taba'aha al-maktabul islami ya ce sannan kuma sai almaktabul islami suka zo suka buga wannan karamin littafi taba'atan saniya bugu na biyu jamila kyakkyawan bugu mazida wa munakkaha bugu ne wanda yake malam ya ce ya yi ƙare-ƙare akan tsohon bugu na da ya kuma tace kaga wannan littafi ga ta khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuha ashabahu ta'alif muhammad nasiruddin al-albani al-maktabul islami ga ta nan ainihin wato wannan bugu da ke hannuna yau shekarar 22 da bugawa can da kaji malam ya ce ƙariban kusa din a wancan lokacin ne da yake magana an gane jama'a to ya kamata ka samu wannan littafi yana nan a kasuwa bai wuce naira ashirin ko naira talatin ba ka je ka karanta limamin juma'a ne kai limamin idi ne kai limamin kaza ne ka yi bincike ka rinka karatu ka rinka yin abin da kake daidai in ba haka ba wallahi in tafiya ta tafiya akwai sojoji suna nan suna bin ka sallah baka sani ba wata ran sai ka zo zaka hau minbari sai ga an yi ku haka ne Allah ya kiyaye to wannan ita ce khutbatul haja don haka limamai muna ba ku shawara ku ji tsoron Allah wallahi tsakanin mu da ku tsakanin shehu usmanu tsakanin malam fodi da shi da ainihin malaman ƙasa hausa ne a da tsakanin mu da ku tsakanin malam hudu ce kaji ne Allah ya gafarta mishi da malaman bid'a na ƙasar nan malam ainihin uh, fodi baban shehu usmanu malami ne shi ma ai ma'anar fodi da fillanci alfaƙi malamin fiƙihu yana wa'azi yana cewa ku ji tsoron Allah ku bi suna mishi bakan magana ana cewa ga wani bafulatani ya zo yana cewa ba iya ba wai kowa bai iya ba sai shi yana cewa wallahi ba haka nake nufi ba ku ji tsoron Allah ku bi in ne muku tsoron nan gaba wasu in suka gaya muku in kuka ƙi bi sai su sa takobi su yaƙe ku ashe ana nan ana kwana ana tashi kawai shi kenan sai ga su shehu usmanu su da suka zo suka faɗa al'amari ya kamari sai malam abdullahi gwandu a cikin littafin shi diya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami sai ya ce yayin da ni da ɗan uwana shaƙiƙi na uwa ɗaya uba ɗaya babban malamin zamaninmu shehu usmanu ɗan fodi muka yi hijira daga ƙasar hausa ƙasar arna maguzawa kafirai fasikai zindiƙai ya ce muka tafi sai muka je muka yi tattalin jihadi sai muka zo muka ci su da yaƙi wannan littafi na shi ya rubuta shi ne a birnin kano shi malam abdullahi gwandu ya kintso zai taho ainihin aikin hajji sai biya kano da ya biya shine kanawa aka roki arziki ala gafata malam a rubuta mana littafin da zai bayani menene haƙoƙin sarakuna me haƙoƙin alƙalai me haƙoƙin waɗanda ake wa sarauta me haƙoƙin waɗanda ake wa alƙalanci da yake su abdullahi gwandu teku ne a wajen karatu aikin hajji fa kintsa zai tafi sai rubuta musu littafi gashi nan diya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to haka al'amarin nan ya faru ba da dadewa ba kamar shekaru 22 zuwa 23 akwai babban malami malam hudu cikaji Allah ya gafarta mishi duk wani dan muciya ko cikaji ko dan zaria ko dan nan jihar Kaduna kai ko dan Najeriya ma dai ya taba jin labarin malam hudu cikaji mafi karanci in bai san shi ba to wannan malami da mai wa'azi ne mai tafsiri ne aka zo aka gane sunna shi ma ya gane yana wa mutanen nan nasiha yan bid'a ku ji tsoron Allah ku gyara mu mun san girman ku mun san darajar ku dan ku ko karantar da mu ku ne malaman mu ku ne limaman mu muna jiye muku tsoron kada wasu yan baya su zo waɗanda ba su san ku a malamai ba ba su san ku a limamai ba ba su san ku a komai ba in suka same ku da datti da ƙazanta ba wai nasiha za su yi muku ba za su hankaɗe ku gefe guda ne su ci gaba da tafiya sai ga al'amarin nan ya faru yau shekara ashirin da wani abu yanzu malamin bid'a wane ne ma zai tsaye to ture shi ma yaushe ma ake ture shi ture shi ma kamar an mutunta shi ma kawai bangaje shi za a yi kawai a ci gaba a abin nan jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka mu ma yanzu din haka muke sake faɗi ku ji tsoron Allah ku ne kuka kira mutane kuka ce a zo sunna duk wanda yake bin sunna wallahi da da'awaku ne komai tsiyar shi kamar yahudawan madina ne ba a taɓa jin labarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a madina ba sai a bakin yahudawa tun kan annabi ya zo su suke miƙewa suna wa'azi suna cewa annabi ya kusa zuwa na ƙarshe sunan shi muhammadu tun da larabawa ne don haka yahudawan khaibar suka yi ta sawa 'ya'yansu suna muhammadu muhammadu don ya fito a cikinsu sai ya zama a bakinsu aka fara ji in suka tashi za su yaƙi sai su ɗaga hannu suna addu'a Allah dan albarka annabin da za ka aiko a ƙarshen zamani ka ba mu nasara in suka haɗu da kafirai maguzawa irin su mu'azu ɗan jabal a lokacin sai su ce ai annabin ƙarshen zamani ya kusa zuwa mu haɗa kai da shi mu kakkashe ku arnan banza arnan wofi mu'azu ɗan jabal ya ce yau sai gashi mu mun musulunta muna maguzawa mun musulunta yahudawa a jiya fa kuke ce mana annabin nan zai zo ba mu san shi ba sai a bakinku ba mu taɓa jin labarin shi ba sai a wurinku don me kuka kafirce sai Allah ya amsa wannan tambayar ya ce hasadan min indi an saboda hasada da ke zuciyarsu kawai to shekaru ashirin da biyar da suka wuce shekaru talatin da suka wuce ba a jin labarin cewa sunna a tashi a aƙida a gyara tauhidi a ƙasar nan in ka ji an ce tauhidi a da to wannan tauhidi ake nufi na kawaidi ma'ana da taufidi haka ake cewa ma'ana da taufidi la ina ma'alallah la haliku ba mahalici sai Allah wala raziku babu mai azarta sai Allah wala ma'abudi babu mai ainihin abin bautawa bi haƙƙin da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangijin mu bayi masu kamanni banban ai mu ma mun yi karatun zauren mun dandana haka ake yin karatun yanzu me ka fahimta a wannan karatun wallahi in ka je kano yan islamiyya yanzu sa sa maka masu kamanni banban ba abin da zaka fahimta a ciki jama'a mun gane to wannan dafa shine sai ka ji mutum da an taba mutum in ana magana tauhidi sai ce za ka wani abu ne game da tauhidi ni da ne ma'ana da taufidi wai shi yayi ma'ana da tauhidi aljanna kawai ke jiran a bude mishi ya shiga in ka taba mutum wajen tajwidi sai ce ya haddace yar maluna ya haddace yar maluna shikenan wai shi me rage a tajwidi kuma ya iya yar maluna huruful idgham amma bai iya idgham ba amma ya iya yar maluna ne ka gani haka ake a nan a nan din nan yanki tsakanin muciya da cikaji aka samu malami wajen shekaru 25 fa dan wai ne muku wannan misali ne duk dattijan da yake nan muciya ya sani in karya ne zo ya karyata ne a nan aka samu malami yana miƙiya ne mutane wa'azi ya ce babu lamun shamsiya saboda lokacin dan ka san irin kifa ɗaya kwalan da aka yi a cikin jahilci ya ce babu lamun shamsiya duk inda lamun yake a ƙur'ani ɗin nan alu da lab to lamul kamariya ne don haka a daina cewa wa shamsi sai dai a ce wal shamsi aka yi taro aka kira malamai aka yi juyin duniya ya fi su karatu a hakan fa ya fi su dole suka sallama mishi aka koma makarantun allo to shikenan sai ko dai in ka yadda shikenan kai ta karanta yaranka wal shamsi ko kuma ka rinka a boye to haka ake sai malam hudu yana gaya musu ku gyara ku gyara suna ki ana nan kamar shekaru 22 zuwa 23 1977 ko 1970 ainihin 8 sai aka zo aka fara da'awa aka fara wa'azi aka fara kiran mutane zuwa ga addini aka fara cewa sunna to al'amari fa sai yi al'amari malam sama'il idris yana soja a lokacin ya ɗibo ainihin sojoji ana yawo yana wa'azi yana faɗin sunna ya yi da hausa ya yi da fillanci ya yi faɗa ya yi lumana ya bi ka zaure ya bi ka masallaci makarantu ne aka matsa nan da nan sai ainihin aka ce ai wallahi dan yana soja ne in ba ga tsoro ba ya cire rigar soja mana ya faɗa abin da yake faɗi ya cire rigar soja ya je ya ritaya nan da nan sai ya ainihin ya ci gaba da wa'azi sai gwamnati ta kama shi dan me zai wa'azi ba tare da izini ba ina kungiyar shi yace shi ba wata kungiya wa'azi kawai gaskiya za a faɗi aka ce bai isa ba sai ya shawara sai je kafa kungiya izalatul bid'a sai je ya samu sarkin musulmi abubakar na uku ala gafarta malam ranka ya dade ga kungiya na kafa ka sa mana albarka kuma ka ka min gyaran kurakurai abubakar na uku ya ce kai yaro ba za ka iya ba a wannan ƙasar za ka ce za ka gusar da bidi'a ya ce mu ma duk mun san bidi'ar amma abin ya yi nisa ba zai gyaru ba ka bar mutane su je su haɗu da Allah ya musu hisabi wanda ya so ya gafarta ya gafartawa ya ce sai na ya ce yaro za a kashe ka ba za ka iya aikin nan ba ya ce sai na yi ya ce to shi kenan tashi ka tafi har ya tashi ya tafi sai ya kira shi ya ce dawo ya ce kara da wa'ikamatu sunna ya ce in dai za ka iya izalatul bid'a to ka kara to sai in ka gusar da bid'a sai ka tsaye da sunna don haka ikamatu sunnan nan daga bakinsa abubakar na uku ta zo shikenan aka je aka fara wa'azi gaskiya ake faɗe gwamnati ta ba da izini 'yan sanda sun yadda ba su yadda ba ba su ba da izini ba za a je a yi wa'azi a faɗi mutane gaskiya a ja alkur'ani da hadisi a faɗa ko ka yadda ko ba ka yadda ba a wannan lokacin malam bakar gumi yana can yana ta karatun shi taisirul aziz alhamid ne ashifa ne karatun bukhari ne tafsirin alkur'ani ne yana can yana yi shi ma ziyara suka kai mai suka ce ga manufan mu ba malam bakar gumi ya kafa izala ba su malam idris ya kafa izala haka tafiyan nan ta taho ta taho ta taho ana nan kuma sai ga wani hamshakin malami shi kuma malam muhammadu ba'ari ya taho shi kuma daga ainihin can ƙasar sokoto ya taho da jawahir ma'ani shi a lokacin da ya sai jawahir ma'ani duk ƙasar sokoto malam ba'ari ya ce ba malamin da zai iya sayan jawahir ma'ani don ba su da kuɗi ya ce ni ko malami ne mai kuɗi ne ya ce tun lokacin yana cika tan tebur da shanu a aika lagos ya ce sai taho da a lokacin da ya sai jawahirin ma'ani nan a sakwato har zuwa ake neman albarkar jawahirin ma'ani za a zo wani zai ara sai ya je ya rungume ya shuru haka mala yana ɗiban albarka ya ce layi ake a kofar gidan shi sannan masu aro har rubuta sunansa ake yau za a bawa ne kwana wurin shi ya dawo turan da jawahir ma'ane kwana gidanka kai shi kenan aljanna mutuwa kawai ta rage ya ce haka aka zauna ya ce yana nan sai gangaro ya taho zaria ya taho zaria ya ce lokacin ya sauke lawwali zai shiga sani muktasar zai shiga fasli babin bai'i ciniki juz'i na biyu na jawahirul ikilin ya ce sai sauka gidan malam na iya ana nan ya ce sai ya samu labarin ai ga wani babban malami a cikin garin zaria ya san karatu kwararren alkali ne ya ce sai na ɗauki jawahirul ma'anin nan sai na kai mishi na ce algafar shi kan shi malam ba'ar ya ce a wannan lokacin baya iya fahimtar littafin ya dai siya ne duk neman albarka ne kawai sai ya ce sai je samu alkalin ne ya ce na same shi kashin gida akan kujera irin kujera nan ta mutanen da da ake yin ta ta katako mai gado gado ya ce na same shi da la'asar a kashin gida na gaishe shi na miƙa mai littafin nan na ci ga wani littafi a duba mu ya ce yi nazari ya nazari sai ya miƙo min abuna sai ya dawo ya kashin gida kan shi kawai ya ce ni ido na baya karanta karya yaro ya ce sai gaba na ya faɗi abin da ake neman tabarriki kuma a ce ido na bai karanta karya ya ce to ana nan ana haka ya ce sai ya tafi gidan mala abubakar gumi ya je ce ga wani littafi kaza kaza kaza kaza shikenan malam Abubakar gumi shi kan shi nazari to daga nan fa sai malam sai ya tafi kasar Saudi Arabia ya tafi kasar Saudi Arabia afwan malam malam Ba'ari ya ce yana nan cikin Zaria sai wani ya zo mai da littafi ya je Umara ya dawo shi wani ne ya zo ya je Umara ya dawo sai ya zo da malam Ba'ari littafi Allah gafarta malam kaga wani littafi yana sukan littafin nan naka sunan littafin anwarur rahmaniya dan karami ne duk wanda yake so zan fito mai da shi photostat anwarur rahmaniya na malam abdurrahman al-ifriqi shikenan sai je sai kai mishi to da ya nazari to shine yace sai ya dauki da wannan karamin littafin da jawahirul ma'ani sai ya tafi gidan malam abubakar gumi ya je ya same su to malam gashi gashi yadda abubuwa suke malam da ya tafi kasar saudi arabia ya dawo sai ya zo da wannan littafi anwarur rahmaniya katan katan to sai aka haɗa ƙungiyar malamai ana bi zaure-zaure soro-soro anewa malaman nan na ɗariƙa nasiha abin nan da kuke ba mutane kuna cewa wanda ya zai samu ladan annabawa ko zai samu ladan fiye da annaba kai malaman ɗariƙa suna da wauta haɓa jama'a annabi ɗan kasuwa ne ai ɗan kasuwa ne zaka ce kaga wannan kasuwancin in kai shi to zaka samu riba ɗan kasuwa ɗari ko amma akwai wani karatu da zaka ce in kai shi zaka samu ladan annabawa duka ba malam ai annabin ba yan trader bane annaban ba yan trader bane saboda haka sai ainihin malam ya aka yi ta bi ana rarraba wa mutane shikenan kun ji asalin yadda da'awar ta fara aka yi ta yawo ana wa'azi ana da'awar sunna ana ta yada sunna sai manyan malumman ƙasa su shakwa ne sayyidi wani sayyidi wani sayyidi aka tara aka kira malam bakar gumi dan menene yara sun fito suna zagin waliyai suna zagin bayan Allah zaka daure musu gindi yace a ba daure musu gindi ne ba yara ne masu son addini don lokacin ba su wuce shekara 25 30 35 ba dan me zaka daure musu gindi yace ba daure musu gindi ne ba abin da suka faɗa gaskiya ne shine ni ja su jika abin da ni ga sun yi kuskure sai in gyara musu tunda sun gana ja su jika in kuka kore su sai su je su ta ta'adi kuma mu aka sani manya masu wa'azi nan suka zazzagi malam Abubakar gumi zagi ta uwa ta uba ya shiru sai da suka gama yace kun gama suka ce yace to addini na Allah in Allah ya nufin addini zai dauka ku sai ya dauka ku ya tashi ya tafiya shi ya rabu da su to tun daga nan suka fara gaba da shi wallahi wannan tarihi muna kawo muku ne ba don komai ba domin matasa su san waɗannan abubuwan wasu abubuwan mun san su wasu abubuwan manya suka gaya mana yadda ka ji maganganun nan ka je ka samu malam ba'ari yana nan da ran shi gidan shi kofar tukur-tukur a nan garin zaria ina nan da ran shi ka je zai maka jawabi jama'a mun gane wannan da kyau ko to duk da aka gama waɗannan ainihin matsalolin tafiya te tafiya kamar yadda na ce wallahi kowaye kai kowaye kai ba a rage ka ba in dai zaka tashi kana wa'azin sunna kana da'awar sunna kana kan bama sunna wallahi malaman izala suna da lada a kanka su suka fara wannan alheri su ne salafuna fi hadhihi bilad su suka gabace mu a waɗannan garuruka to da tafiya ta tafiya kuma sai wasu su sai suka yi ridda sai suka dawo suna fada da musulunci wasu suka dawo suna fada da sunna to shine sai ainihin wannan kogi na fada da sunna sai ya ci hashi kan shi oga kwata-kwata na kungiyar shi sama'il idris ba don komai ba saboda wasu sun yi mishi tawaye sun bangare sun ce ba ruwansu da shi shi kenan kuma sai ya dawo duk abin da ya ji sunna ta ce wai yana tsammanin waɗannan ne suka faɗi sai kuma ya dawo sai ya ta wannan abu sallama ya ce sallama ɗaya ita ce kawai sallama biyu babu sallah sallah wai akwai hadisan sakin hannu don haka ba za a runguma hannu ba duk hadisan nan na runguma hannu ka je ka samu kasar din da dan uwa malam Muhammad bin Usman ya muƙabala da wani dan Sama'ila Idris a Lagos ka ji irin irin son zuciyarsu sannan ni ina da kasusuwa musamman lokacin da Sama'ila Idris ya kirkiro da wannan bid'a ta musun hadisan Annabi saboda haushin waɗancan kasusuwa guda biyu musamman wani ya zo ya kawo min gulma na ce kai bani son tsegumi ban son maganar banza annan shago ya zo ya same ni na ce ban san sai gumi ban san maganar banza wannan magana da na gaya mai sai ta mai zafi ya zai kawo min magana in ce yayi gulma na ce gulma ce dan me zaka kawo magana wani malami ina ruwa na ka soke shi sai hau mota ya tafi Jos nan take ya je zo da waɗannan kasusuwa ya ce ga su jiya jiya akai a gaba na akai sai da muka bi diddiki wannan abu haka ne dan kowa san alherin shi kuma dan me za a zo a bata shi to sai da muka tabbatar wannan magana babu ja haka ne to sai kuma ma al'amari yanzu ya zo ya yadu duk inda kuke da 'yan reshen 'yan sama'il sai ka same su da son zuciya